أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yace waminha yana daga cikin fa'idodin wato ‘yan uwantaka ta Allah da abuta na Allah ta hammulul masa'ibi don ka abuci mutanen kirki za su ɗauke maka dukkan wasu musibobi wal balaya da bala'o'i ya zo a cikin buguya domin fawa'id hadhihi suhbata aidan yana daga cikin fa'ida ta abuta ɗin da muka faɗa ta Allah aidan bada تحمل البعض من المتساحبين عن البعض wato shashi ke ɗaukewa shashi daga cikin masu abotaka don Allah fi darin duniya sukan a cikin gidan duniya sukan ɗauke musu ma yanzu bihim abin da zai iya saukar musu min al-masa'ib na daga masihobi wal ahzan da babban ciki wa talaqihim lil warid alaihim minhum da kuma zamuwa zamuwarsu da irin waridi da yake zo musu daga wurin ƴan uwa fil barzahi da ake lokaci ake cikin zaman kabari bi husnil bishri da kyakkyawan wato albishir aha wa mazidil karamati da ƙarin girmamawa wal bururi da alkhairai wal insani da kyautatawa zuwa in ka abocin na Allah su wa'in abubuwa za ka iya gamuwa da su a cikin barzahu يا ذو أتكن درر الغواس إذ وسألته رضي الله عنه لا تبقيته سجان الله يجل شيء عن الفقراء ذتلك وإن سوني فقيفة تسوفا الذين لا يتحملون شيئا والنسو بعد تركي قوم من بلايا الخلق غير براء إن الله كفى قولها للتام ويزعمون kuma wai suna zaton suna riyawa cewa annahum su musallimuna lillahi sun miƙa lamarinsa ne zuwa ga Allah ba sa ɗauke wani bala'i daga halitta aka tambaye shi wajen haluhum akmalu su irin wa'annan wanda ba sa ɗaukewa halitta bala'o'i su ne akmalu mafi cika abin da zina ya tahammalu da balaya ko kuwa idan suke ɗaukewa halitta bala'o'i gabarin mutane ka ɗauke bala'i gabarin mutane wa ya fi. Faƙalar rabbi Allahu anu, da jirgin Allah ya jale shi ya ba da amsa ya ce, Allazi ne ta hammaluna, wanda suke ɗauke bala'i da masibu ga haɗinsa, akmalu su suka fi wa'ancan zama kamilai. Don me liziya da fihim saboda sun ƙaru akan wa'ancan da ba ka ɗauke bala'o'i, bina fi ihimilin nafi su suna amfanar da mutane da ɗauke masu wannan bala'i. مع أن التحمل tare cewa ɗauke bala'i din la yunafi taslima shi ma ai akwai miƙa lamari ga Allah faƙultu faƙultu sai na ce faƙultu lahu sai na ce da shi hal ya hillu lil mutahammilina lil balaya an ya'kulu min mali man tahammalu anhu al balaya irin wa'annan fakirai da suke ɗaukewa bayan Allah halitta bala'o'i, to ya halatta su ci abincin waɗanda suke ɗaukewa bala'o'i da nan da za su yi abincin su kawo ya halatta su ci. Faƙala sai shi wajen ce na'am e ya halatta su ci, da annahu dan sha'ani da lamarin ka ju'alatin ala amalin ma'lumin kamar su an tsora su ne ko an sanya su ne bisa ga wani aiki wanda yake sananne. min qada'il hawa'idi an ajiye su ne musamman don biyan bukatun mutane bal huwa min ajallil makasib wannan ma ya daga cikin babbar sana'a abin nema sai an ajiye ka ba ka da komai in bala'i in ya samu mutane ka je ka ɗauke musu wannan bala'i ka je ka cece su daga wannan bala'i to masu wanda kai kake musu irin wannan aiki ka iya cin abincinsu kwarai kwa za ka iya cin abincin zubaru wa ajal min ajalil makasin yana daga cikin mafi manya-manyan ma abubuwan da ake tsoruta ake nema ake aikatawa don ne samun abinci da an na sahibahu abin da yasa ya faɗa haka saboda mai yin wannan wanda aka aje shi kurin don biyan buƙatar mutane kan haƙara bin ruhi fi dafi zalikar bala'a ya kutsawa bala'i a cikin tunkuɗe wa'annan bala'o'i na mutane ya jefa ransa a ciki da shi ma wata ran ila ya iya gamawa da rasa ransa a cikin irin wannan neman ceton su to da ba kuma ya ce wallahu ta'ala alamu Allah shi ne masani wa min ha alaika daga cikin abutar mutanen kirki min fawa'idus suhba wal ukhwati fillahi shafa'atun idan ka abuci mutanen kirki ‘yan uwa na Allah za ka iya samun ceto a rana na ƙiyama bi gufrani zallati shine Allah ya fi maka dukkan zunubanka kuma ya bashi cetonka ai shafa'atu ba'dihim li ba'dihim shashi ‘yan uwa abokai ko ‘yan uwa na Allah za su iya ceton shashin su fi magfiratiz zunubi a wurin neman gafarta zunubai ورفع البلايا درجات وكما أدوك تامك درجة في الجنة الجنة ذات ما أدوك درجة جافر تذنبنك عند المولى الكريم أورم الله ذات ما لم تنقوانك لنا الله سيكا غنشي عير والنمالي سيكا نمشي كمسا الله جافر تذنبنك كما أدوك درجة قال تعالى الله مدوك نسر كتي يومئذ والنرانا رنا القيامة لا تنفع الشفاعة عنده ceto bai amfani a wurinsa illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya masa izini ya yi ceto sannan zai yi ceto wa radiya lahu qawla sai wanda Allah ya yarda da maganarsa sannan Allah zai iya bai ceton sa kaga zai akwai masu ceton ka wa qala Allah kuma ya faɗa wata aya ce wala yashfa'una ba sa yin ceto illa liman irtaba sai ga wanda Allah ya yarda ya ceto sannan zai ceto kaga dai akwai masu ceton وقال الله كما فدا في حق أقوام حق مسمتاني لا زنس أتكن وتفقر الله يتي أعفتتي ما لنا من شافعين مو فامد والذي يتيبو ولا سليك حميم فامد أبوك والذي بك سوية أتعيدنا كذا صديق حميم إنا ينشيتو كذا نقول كما عند آية القرآن تفضل وفي الإحياء يا رؤسك إحياء ومنها إتيان بسم الله فائدر صحبة دعقوة دم الله انتظار الشفاعة فالزوات صورارا سيسو في الآخرة على هرا كان صورارا سيسو من الآخرة لجسك وقد قال بعض السلف وصلك تكون مرزايا كنت استكثروا من الإحوان كل يميوي تأموا na Allah fa inna li kulli mu'minin shafa'atan kowane mumini da kake gani yana fara fito a ranar kiyama fala allaka idan kai yan uwa da yawa me yuwa ta dukulu ka shiga fi shafa'ati akhika a cikin ceton dan uwanka a ranar kiyama za ka yi wata yan uwa da yawa wanda zai amfane ka ranar kiyama da fito وروي عروة في قريب التفسير بقوله تعالى إن الله كتاب يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله ينعم صاحب الدوال الأسياء suka yi aiki mai kyau wai ziduhum min fadli Allah zai ƙara masa kuma daga cikin falalarsa shi ne ba su kudu ƙara abinda yake nufi ziduhum min fadli ayyu shafi'uhum Allah zai ba wanda suka yi ba da gaskiya suka aiki na ƙwarai zai ba su fito fi ihwanihim a cikin ɗan uwansu ويدخلهم الجنة معهم الله يشغلنا من ذلك ما لغسيا سكا عيكي ميكي ويشغل سوء الجنة عرد ينقوى الناس ويقال أنت إذا غفر الله للعبد إن الله يغفر جاوة شفع في إخوانه في أباش كما شيتو أشكي ينقوى أنت كما يجاوى عيكي سوء شتاء الله يباش دعا يتوان ديكي سوء لغسيا ينقوى أنت ولذلك سبب هذا حث جماعة من السلف wasu jama'a daga cikin marigaya suka kwaɗaitar ala sahabati cewa lalle mutum ya nemi ɗan uwa na Allah ya yi abota da ɗan uwa na Allah wal ulfati da sabawa da ɗan uwa na Allah wal mukhalafa ya dinga cuɗanya da ɗan uwa na Allah wa karihu salaf sun ki al'uzlata mutum ya kame kansa ya ce shi ba ruwansa da kowa wal injira da ya kaɗaita to zaka aje a yi dinga haɗuwa a dinga muhalada da ƴan uwa Allah ya sa a samu cikin wa warada labari ya zo annabi Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yuqifu hadhihi ta'ifa irin wa'annan mutane masu soyayya dan Allah Allah zai tsayar da su baina yadayhi gabansa wa yaqulu azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce haula ya i ya quwaliyaina masoyana lam azu ankum ad-dunya ban nade muku duniya ba li hawanikum alayya saboda wato tawadu'un ku da kuke mun kaskantar da kai da kuke mun ban ban nade muku kasa ba a ce in ka sa ku ɗaya za ka yi ka je inda kake so ban muku haka ba walakin sai dai zawwaituha na nade muku zawwaituha ankum na nade muku kasa li tastawfu al yawma nasibakum indi dan ku cika ladan ku a wuri na a yau izhabu Allah ya ce musu ku tafi fakhtaraku as-suhuba wato ana cikin taron alkiyama ne taron alkiyama su suna can wani wuri sai Allah ya ce musu ku tafi ku je ku keta wannan taron al'umma taron alkiyama din nan ku keta wannan sahu sahu sahu na taron alkiyama wa man sallama alaikum min ajli wanda bi yace muku assalamu alaikum saboda ni ka gani ko auzarakum min ajli wato tun a duniya kenan wanda ya taɓa zuwa ya maka sallama ko a'a ya zo ya ziyarce ka dan Allah aw at'amakum luqmatan ko kuma wanda ya taɓa ciyar da ku ko da lauma ne min ajli saboda ne fa khudhu bi yadihi cikin wannan taron in kun gashi ku kama hannunsa wa adkhaluhu aljanna ku shigar da shi aljanna yani ko saboda haka yan uwantaka da abuta ta Allah da yan uwantaka ta Allah tana da amfani kwarai da gaske daga shi su ana cikin wannan taron masu masu wani ‘yan uwantaka na Allah su ba sa ma cikin wannan taron alkiyama. Za Allah zai ce masa ku je ku keta wannan sahun taron alkiyama. Idan akwai wani wanda ya taɓa zuwa ya yi muku sallama dan Allah ko ya zo ziyarce ku dan Allah ko ya ba ku abinci dan Allah in kun gan shi a wannan wurin ku kamo hannunsa ku zo ku shigar da shi aljanna. Fa ya tunar mahshara sai wa'annan mutane masu uhuwa dan Allah sai su je taron alkiyama ɗin وهم يجرون أبيان الفخر انتهوا سنا جنجي ذات الفهري ألا يمسون المغنى سنا تشكد الفهري su Allah ya yi musu wannan magana su je su kamo duk wanda ya musu wannan abu da muka faɗa fa yaqulu ahlul mahshar mutanen suke tare a filin alkiyama din sai su ce ya rabbana ya ubangijinmu ma balu haula'i dunana ah me yasa waɗannan mutane su ba sa cikin mu suna can wani wuri sai yanzu ba zan su zo fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki yace antum ai abin da yasa ku mittum fid dunya marratan a duniya so ɗaya kuka mutu marratan wahidatan so ɗaya wa haula'i waɗanda kuke gani kuwa kana alwahid minhum ɗaya daga cikin su yamutu fil yawmi sab'ina marra a rana ɗaya sai ya mutu so saba'in ku ɗaya kuka yi ba akwai bambanci ke unzur yace unzur al madkhala ka duba littafin madkhal wa qad marra can baya mun gabatar anna ahad al akhwaini sai daga cikin yan uwa na Allah idza qila lahu idan aka ce da shi udkhul al janna je ka shiga al janna yasalu wannan dan uwa sai ya tambaya an manzil ahi Allah ina gidan abokina wani fa idza kana dunahu idan wannan abokin nasa bai kai darajarsa ba lam ya dukhul fi shiga aljanna hatta yuba ahu har sai an kawo dan uwansa an ba shi irin abin da aka bayi da nan bisa da manzati irin darajar da Allah ya ba shi a aljanna sannan sai su shiga aljanna tare ba zai shiga ba sai ya nemo dan uwansa sannan su shiga tare kaga ya da cikin fa'idar abutaka dan Allah da ƴan uwantaka dan Allah راجعه يتجلد له مرخله لمثل هذا فليعمل العاملون تو duk wanda zai aiki baya aiki irin wannan abu da muka faɗa bi zalika fa laysa nafasul mutanafisun masu rigen gato yi rige rige a cikin wannan yan uwan daga da Allah fi aljami'i sagir sagir ya zo a cikin jami'i sagir manzo Allah ya ce al mar'u mutum ma'a man ahabba ya tare da wanda yake so وله ما ما اكتسب duk abin da ma mutum yayi to yayi haddada dan uwansa yayi qala al-hafani mala imam al-hafani yace ai walahu jami'u ma iktasabahu al-mahbub duk abin da me aiki yayi to to har da wanda yake so ma aikin shi ma har da shi aka ce ai mislu ma kasabahu min alkhair ma'ana irin abin da ya samu na alkhairi ko ya aikata na alkhairi shi ma dan uwansa za a bashi irin sa kaman ahabba insanan wanda ya so mutum kana lahu mislu amalihi salih za a bawa mutumin da kaso irin aikin ka mai kyau لأنه معه في درجته dan wannan dan uwan naka da taso shi ma za a kai shi ne a darajar da kake qala rahimahullahu ma lam yaqud al fadila yace gaba da cewa wa minha tawaddud wa itharu ihwatin bi dinin wa muhdathin wa dunya daniyati wa minha ya daga cikin ɗan uwantaka fa'ida ta ɗan uwantaka dan Allah da abuja dan Allah tawaddudun a soyayya akwai soyayya a cikin sha'anin Allah wa isaru ikhwatin da kuma zaɓi na ƴan uwa ka zaɓi ƴan uwa na Allah ku yi soyayya dan Allah da dini in za ka zaɓi ƴan uwa ɗin a harka addini ka zaɓi ƴan uwa wa muhjatin da harka ta ta ta abin da ya shafi wato gyaran zuciya ka nemi ‘yan uwa na Allah, wa duniyan kai ko harkar duniya za ka yi, in za ka zaɓi wanda za ku yi ka zaɓi ‘yan uwa na Allah, da ni ya fi duniya wata take makaskanciya harkar duniya za a yi nemi ɗan uwanka na Allah, harkar addini za a yi nemi ɗan uwanka na Allah, duk harkar da za ka yi ka nemi ɗan uwa na Allah. ومن ها أي من فوائد الصحبة والأخوة في الله والأخوة في الله هذا بسكون فائدة abuta da ƴan uwantaka na Allah tawaddudun wa tahabbubun fillah zai sa ku dinga soyayya dan Allah in ka zafi kana yin zafi dan uwa kai abuta da ɗan uwa na kirki wa fi aljami as-sagir ya zo cikin jami'i sagir manzo Allah ya ce afdalul a'mali mafificin ayyuka ba'da al-iman billahi ta'ala bayan ba da gaskiya da Allah bayan mutum ya zama musulmi ya ba da gaskiya da Allah ayyukan da ya fi kowanne a tawaddud ilan nasi wato soyuwa zuwa ga mutane a zama kana son mutane qala al-azizi yace at-tahabbu ilaihim soyayya da aka ce ka dinga son mutane bi nahwi ziyaratin kamar ka dinga yawan ziyarar wal murad bin nas abin da ake nufi kuma mutane da aka ce soyayya zuwa ga mutane as-salihuna mutane na kirki zama kana son mutane na kirki kana ziyartar su wannan shi ne abin da annabi ya fi mafificin dukkan ayyukan da mutum zai yi bayan ba da gaskiya da Allah ya zama kana son bayan Allah kana ziyarta bayan Allah wafi ya zo cikin jami'u sagir man zalati ra'sul aqli wato shugaban hankali dai ba'da al-iman billahi bayan ba da gaskiya da Allah at-tawaddud ila an-nas soyuwa zuwa ga mutanen kirki wa ahlu tawaddud fi dunya masu soyayyar mutanen kirki a duniya lahum darajatun fil janna suna da wata daraja a aljanna kuma matsayi a aljanna wa man kana lahu darajatun fil janna wanda ku aka ce yana da daraja a aljanna fa huwa fil janna ai kaga da ma dan aljanna ne gina wa nismul ilmi husnul mas'ala kyakkyawan tambaya ita ce rabin ilimi abinda baka sani ba ka kyautata tambayarka to ka samu rabin ilimi والاقتصاد في المشيئة نصف العيش وتتتلي أهرك الرايوة شيني رب الرايوة دعم لا يكتن تتتلي كون أبو وكتن كركتن إبغاري بتنظيري بإصرافي كتن اقتصادي أسبي قنمك يبقى نصف النفقة يبقى نصف النفقة أغنيه واتو رب واتو نفقة زي زمايا وانزو الانتشار في المعيشة نصف العيش يبقى نصف النفقة وركعتان كما ركع بي من رجل daga mutumin da yake war'in mai dan tsayi ne afdalu shi yafi min alf raka'atin daga raka'a duwe min muhallatin daga wanda yake wato mai cakuɗe cakuɗe wa ma tamma dinu insanin qattu addinin mutum ba zai taɓa cika ba da ɗai hatta ya cimma aqluhu har sai hankalinsa ya cika wa du'a'u addu'a kuma da kace gani ya ruddu al'amra ko da Allah ya nufi wani lamari da kai sai kai addu'a albarka addu'a na iya can juyar da wannan abin da abin da zai same ka wa sadaqatu sirri kai sadaqa a boye ita kuma tubti ghadabar rabbi tana kashe fushin ubangiji wa sadaqatul alaniya ita kuma yin sadaqa a bayyane kai kowa ya gani taqi mi ta tasu'i tana kiyaye mutum daga mummunan mutuwa wa sana'ul ma'ruf kuma aikata alkhairi shi kuma irin nasu zuwa ga mutane ta ƙi masari a su'i shi ma yana kiyaye mutum daga mutuwa mummuna wal afati da aibobi yana kiyaye mutum daga daga wasu aibobi suna samun sa wal halakati ko kuma wasu abubuwa na halaka kana sadaka a bayyane Allah ne zai kiyaye ka daga wannan wa ahlul ma'ruf fid dunya ma'abuta alkhairi yin aikata alkhairi a duniya ko ahum ahlul ma'ruf lil akhirah sune wanda suke samun kuma alkhairi a lahira والمعروف aikin alkhairi yanqatu fi ma bainan nasi yakan yanke tsakanin mutane da ya ne maka alkhairi ya ne maka alkhairi to sai zaman babu kuma ya rasu kaga alkhairin da yake maka ya yanke amma wannan alkhairin la yanqatu fi ma bainan lahi wa bainan man ifta'alahu shi alkhairin da Allah zai bashi ba zai yanke ba Allah zai ci gaba da bashi wannan alkhairi ko da ya mutu amma a zahiri ya yanke saboda ya rasu ko yana maka alkhairi yana yawan kyauta mutum ne mai yawan alkhairi mutum ne mai yawan kyauta mutum ne mai yawan sadaka mutum ne kafin dai to da zarar an ce babu shi kaga wannan alkhairin a zahiri ya yanke amma shi a wurin sa bai yanke ba a wurin Allah abinda Allah yake bashi shi sakamakon wannan alkhairin da yake Allah zai cigaba da bashi wa fihi ya zo a cikin jami'u sagir mazalaci misalul mu'minina kaga yadda mu'mine suke fi tawadudihim a soyayyar su wa tarahumihim da jin kansu وتعاطفهم توسسا جونانسو مثل الجسد كما الجكين إذا اشتكى منه عضو إذا متقطع تجكي تكي قارة جكي تفقع وجكي شواء أقول شيو تداعى له سائر الجسد جسورا جكي سيحتوكا إذن ياقن كانت شيو وياقن ننزي جاو دجكين تشواء فأقول فتشيو أنا فسيحتوكا جكي شما يحتوكا بالسحاري sai dare ya ka kasa bacci wal umma sai zazzabi ya zo rango ciwon a yatsa yake amma duk jikin sai ya dauka saboda da yatsan da jikin duk abu ɗaya ne abin da ya shafi yatsa ya shafi jiki gaba ɗaya wa ka ake son munane su ma su zama wa fi al ihya ya zo a cikin littafin ihya قال خالد بن معداد يقول الله عز وجل الله مدعوك سركينا سوى أن أحب عبادي إليّ mafi soyo bayi aure bayina aurena almutahabuna bi hubbi wanda suke yin soyayya su dan so dan sona dan sona yasa suke son suke soyayya dan Allah kenan wal muta'alliqatu qulubuhum bil masajidi bayin Allah wanda Allah ya faso sune wanda kullum lokacin sallah ya kusa saura ka dan mu tashi mu tafi masallaci kullum zuciyar shi na masallaci yana daga cikin bayan Allah da Allah yake so wal mustaghfiruna bil ashari akanan daga cikin bayan Allah wanda Allah ya fi so wanda suke tashi da daddare lokacin sauran su ta istighfari ulaika alladhina idza aradtu ahla al-ard bi uqubatin Allah ya kaga wayannan wanda suke soyayya dan ni wanda zuciyarsu kullum tana masallaci wanda suke tashi da daddare su ta nafil bi istighfari wayannan in na nufi mutanen ƙasa da wata uquba zan nufi su da wata musiba zakartuhum Allah ta ce sai tuna waɗannan mutane masu soyayya dan Allah da wanda zuciyarsu kullum tana masallaci da masu istighfar sai tuna ah akwai fa waɗannan mutanen a ƙasa wa sarrabtu al-uqubata anhum sai in dauke musu uqubar zan yi musu ba saboda waɗannan da suke cikin su unzuru yace fihi yazo ka duba cikin ihyawu yace wa fihi yazo cikin ihya wa qila libni samma kin yace ayu al-ikhwani akhlaqu bi baqa'i al-mawadda kin daga cikin an uwa wane ne yafi dawwaman masa a saman masa da dawwaman ne soyayya waye a cikin yan uwa wanda ya kamata soyayyar da kake masa ta zama ta ta tsufa ta daɗe ana ƙarfi. Ƙala alwafir, ƙala sai ta alwafir dinahu mai cika addininsa wanda kullum yana kula da addininsa. Alwafi aqluhu wanda hankalinsa yake cikakke. allazi la yamliku anil qurbi wanda in ana kusa baya mallakar wani abu akan akaran kansa duk abin da ya samu ma'ana sai ya tuna ƴan uwansa wala yansaka alal alal bu'li kuma dan ka nesa da shi kana nan yana wani gari bai manta ka ba da taimako da addu'a to wannan shi ya kamata soyayya da kai da shi ta dade ah wala yansaka alal bu'li inda nauta minhu in ka in ka matso kusa da shi ha inda nauta minhu da aka in kana kusa da shi zai kirawo ka wa in ba'udta anhu ra'aka in baya nan ya nesa da kai kuma kana kiyaye shi a kowane lokaci duk abin da ya kamata kai masa kana masa la yaqbiduhu anka yusruhu wa da tasta ba ta hana ka kai masa dan kai masa abin da za ka yi masa na alkhairi wa in qata'ahu anka usruhu ko da wato talaucinsa ko rashinsa ya yanke shi gabarinka. In istagastahu idan ka nemi taimako da shi abbaka zai karfafa ka a taimakon da ka nema wa in ihtajta ilaihi in kuma ka buƙatu kana da wata buƙata zuwa gare shi rafadaka wato zai taimake ka zai biya maka buƙatarka wa takunu mawaddatu fi'lihi wato soyayyar aikinsa kuma ta zama askara ta fi yawa min mawadati kaulihi daga maganarsa wato yadda aikinsa dangane da kai yake ya fi da abin da yake faɗa da baki wato bai zama faɗa ba cikawa ba cikawar ta fi faɗan ma ya aikin ya taimaka maka din ya fi ma ya magana baya magana amma da taimakonsa ko da yaushe yes yes yastafilu kasiran ma'ruzi kuma in ka bashi wato alkhairi ne yawa sai dinga ganin kai wannan abu ayyaye yawa sai dinga ganin nauyin alkhairin da kai masa min nafsi wa yastakfiru qalil almawadda kuma ko da yaushe soyayya da kake masa ai gani ki ai kadan ne to ai wannan abu da na baka ai ni soyayya da nake maka ba ba ta kai ta kawo ba amma kuma kai abin da kake bani ya fi ma ni irin soyayya da nake maka to irin wannan dan uwa shi ne ya kamata ka tsufar da soyayya ka tare da shi wa minha yana daga cikin dai fa'idar abutar mutanen kirki masdar asara isaru masdar asara ai akramahu wa qaddamahu wanda ke isa girmama mutum gabatar da shi a ranar sai ga kanka qala ta'ala Allah madaukin sarki yace yusiruna ala anfusihim sahabban annabi sukan zabi ɗan uwansu akan kansu walau kana bi ma safa ko da suna da bukata a abu sai su zaɓi ɗan uwansu da wannan abu shi ya ci su sun haƙura wa an sallallahu alaihi wasallam an karɓo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu ma imrin duk mutumin da ishtaha shahawatan yayi sha'awa wata wani abu faran da shahawatu amma sai mai da wannan sha'awar tasa wa asara ala nafsi ya zaɓi wani a kansa kana kan abin da ba ba ka so ba kai ni da na haƙura da sanda nake wa abuwa ne kai in gwai ci kowa ne karfi kowa ne sha ni na yana so fa amma amma ya zaɓi da uwansa da duk wanda ya wani mutum da ya wannan zala ta gufira lahu an gafarta masa aha wa isar ikhwatin qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce innamal mu'minuna ikhwa haqiqa mu'minai ɗan uwan juna ne ما أولك خاتم مستقيم على آله وصحبه سبحان ربك الحمد لله رب العالمين